cikin falalar wannan sura abu sa'idin da kodari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kiyamul layl da kowa lawo irin kiyamul layl da muke ka tashi sallar dare kawai bayan ya iya fatiha yake qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya tare da ita yake ta maimaitawa da ita kadai ya kiyamul layl har har lokacin asuba daga nan Allah ya waye ne zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni na ga wani kiyamul layl ko da kowa lawo kadai shi na ganin bai dace ba kawai sura ɗaya ke ta maimaita ta sai manzo Allah ya sa aka kira shi ce me yasa kai kake wannan abu yace ai yawa yau imam manzo Allah ya ce su kai Abu Sa'id kuni baka sani ba inna la ta'dilu sulsul qur'an ai ita yan tiyarce ta alqur'ani eh musu uku alqur'ani shi yasa ta bada manzo Allah ya ce wata ran ya wato cikin sahabbansa yace shin ɗayan ku zai gaza ya karanta ɗaya musu uku qur'ani yan tiyar na ga yan tiyar nawa kenan idina 20 ku to sabon manzo Allah wani ne zai karanta ɗaya musu uku qur'ani sai ce idan ɗan kuwa karanta ƙurwar lawo kamar ya karanta ɗaya bisa ukun alfurani idan ka karanta bisa uku kamar kayi ka sarke to amma mu riƙe nan malamai sun yi magana ne me ake yi da in ka karanta ƙurwar lawo sau uku kamar ka sarke ƙur'ani ko me ake yi da ita ɗaya bisa ukun alfurani ce malamai suka ce na farko ana nufin idan ka karanta ta za a baka ladan kamar ka karanta idi ishirin ɗaya bisa ukun ƙur'ani idan ka karanta bisa uku za a baka ladan kamar ka ka sarke ko magana ta biyu suka ce alkur'ani mawdu'an da ya kumsa mawdu'un alkur'ani inda za a ce qur'ani in ka tattara shi duka a ce a dunkule mawdu'in shi nawa ne tem din shi ma'ana tem din da alkur'ani ke tattaunawa guda nawa ne malamai suka ce guda uku duk kai kuma da zaka alkur'ani tun daga fatiha hannas abu uku ne ake so a tabbatar ko kuma alkur'ani ya kumsa na farko bayanin kadai ta Allah da bauta ka hada shi bauta da kowa na biyu ana bayanin hukunce-hukunce yin tsarki, sallah, azumi, zakka, hukunce-hukuncen aikin haji, hukunce-hukuncen jihadi da sauransu. Biyu, na uku bayanin tarihin annaba da al'ummominsu. Don kada su Qur'ani wani abubuwan guda uku. Bayanin tauhidi a kada ta Allah da bauta ka haɗa shi bauta da kowa. Bayanin hukunce-hukuncen addini, tsarki, sallah, azumi da sauransu. Na uku abin da ya shari tarihin annabawa annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Sulaiman da sauransu to aka ce to kaga wannan mawdu'an guda uku ita suratul ikhlas ta dauki guda daya shine tauhidi ta kadai ka dauke ta mawdu'in da ta kunsa shine tauhidi to shine ake yi ke masa uku kenan ko zama ko na ko wancan amma malamai suka ce ko da an tayi ma a ce ana nufin in ka karanta ta za a baka ladan kamar kayi izi ishirin ne in ka kanta su ka baka da shi alkurani to kuma wanda yake nuna wa shi kenan kai da qur'ani kace to mu yanzu kawai Allah ko ta ishe mu ka ga ba ka ba ka san qur'ani wannan wata falala ce ta Allah ka karanta ka samu ne amma ko ni ai akwai sauran darussan da in kana karanta qur'ani na farko shi karanta alkur'anin da zaka ringa ji harafi da an gaba kana da goro kuma ana so ka ringa tadabburi kana karatu ka gani ana bayanin wuta sai ka ji tsoron Allah na ana bayanin aljanna sai ka sare in ka ji bayanin wuta sai ka ce to in an ce wutawa gida ne na inda ake sanya masu sabon Allah sai ka zaka yi tunani ni kuma wani irin sako da sako ne nake ya kamata mu tuba ba kada ka kwabe mana mutuwan nan ba ta shawara ba kiran ka ba ake ba fiko ba ne sai ba ake ba kwatsam take zuwa ba da zuwa tsammani ya kamata mu gyara in ka zo wajen inda ake bayanin aljanna Allah ta nada musu kayan daɗi da kayan morewa da kayan alatu aljanna ba kuma aljanna ya aiki yanzu ina aikin aljanna ina kiyaye salolin farillai ina azumin nafila ina kyautata ma iyayena ina kaza ina kaza sai ka tuni to ya kamata mu tashi a gyara shi yasa aka ce magabata in mutum yanzu zai kwanta ya bacci da daddare ya ce ka babu bacci a in ya tunuwa akwai wuta akwai aljanna ce ina na ga wuta ina ga ina ina ina na ga ina na ga bacci kawai in yawa in yana bacci ina ya kai bacci zai tashi sallah in yana sallah ya bacci ya dauke shi yana farkawa kai su kai sai dan yaron jayo mu ina muka da wace saboda su kullum suna tunanin wuta da aljanna tunanin wuta da aljanna ya za ni za ka yi ka tsere ma wuta ni za ka yi kuma ka samu gidan aljanna to shi yasa kenan wannan kenan kenan malamai suka ce za ka karanta ta kuma ka rinka karanta qur'ani Allah zai baka wannan karanta wannan shi ne za ku yi sirrin da yasa za ku mutane jiya amma ka zo abubuwa da ake cewa karanta qur'an lawo karanta qur'an lawo na gaba daga cikin falalar kurwan lawo ya tabbata manzo Allah ce dole ne karanta kurwan lawo sau goma Allah zai gina mai gida aljanna kawo ka zauna ka karanta a nitse amma ku sani nan gidan aljanna da ake wuciya za a baka da in ka karanta ta za a baka ladan kamar ka karanta ɗaya bisa uku alkur'ani ne da sharadi sai ka san ma'anarta to kun yadda gidan ke saka shi yasa ka shiga tun addini wai ka je ka kula da yanzu akwai wasu suna karanta ƙurwan lawo ya yi shekara saba'in yana karanta amma ba ce yau da Allah a kar a fassara mun bai sani ka ga inda gidan ke saka in za ka samu falala ka san ma'anarta saboda sanin ma'anar ta da kudar cewa shine zai saka samu wannan falala wani sahabi da mutane suka kawo ƙaran shi wajen manzo Allah ya kasance manzo Allah ya naɗa musu a matsayin shugaba ne za su yi tahiya ya kasance duk in yazo yin sallah in ya karanta misali Fatiha misali sallar magariba da isha'i da asuba in ya karanta Fatiha da sura ba Fatiha da sura ba ke karanta ai ayi ruku'i ba to ya karo qur'an lahu kenan kowace raka'a in ya karanta Fatiha da sura ya karo qur'an lahu suka ga kai wannan abun ba saboda aka zo wajen manzo Allah suka ga ƙaran suka ce wani kullum in ya sallah ya karanta Fatiha da sura ya kawo qur'an lahu sai manzo Allah sai me yasa kake kake aikata haka yace wallahi inni la uhibbu yace wallahi ina son dai sai manzo Allah sai me hubbuka iyyaha da karfa janna wannan san da kake ma ma wannan qur'an Allah zai saka aljanna to sai zaka san qur'an Allah sai zaka so qur'an Allah kai ka san ai ma'anar da ta kunsa wanda bai san fasara ba ya san ma'anar da ta kunsa saboda me yasa ce na san qur'an Allah saboda ta kunshi tsarkake Allah ne tana bayanin tsantsan tauhidi ga Allah to shi yasa sai ke san dan haka mutum ya karanta ƙurwar lawo sau goma Allah zai gina gida aljanna sai umar ya ce idan ya manzan Allah mu yawaita ce ya ce to ku yawaita ma'ana ba an in ka karanta sau goma gida ɗaya kuma kasar aka ce za a gina mamata abin da ake yin alƙasar shi ne irin fale wayon ko fale presidential kasan a gari aka ce gidan sarauta ko gidan shugaban ƙasa shi ne da ai babba ko bukatan masarauta za a gina ma in ka karanta sau goma in ka sake yin goma ishirin ko gida biyu in ka sake yi so goma in kai talatin nawa gida uku to shine umar yace mu yawaita ya ce to Allah shi ma zai yawaita muku ana inda zaka zo na tun da tsaye har dare ka ringa yi to shi kuma Allah yana da zai ta gina mai shi Allah baya kosa yayi ku kosa ma'ana ba ka ce wato ni yanzu in ne so goma goma so goma ɗari gida goma gare ni in kai ka ce to bari mu dan bari dai haka kan mutum ya gida da a shekara miliyan zaka yi gana shi Allah yana da ba irin mutum bane ba yanzu da mutum ne zai saka aiki yace in kai kaza zan baka kaza in kai kaza sai kaga zaka iya tsiya tashi eh da ce wannan zai wara da daga ne fa kan mu amshe ne yan canjin nasu gaba kiya shi Allah ba haka wani ba yau manzo Allah ya ce ma Umar ku yawaita saboda shi ma Allah yana da kuma akwai wani malami na Saudiya a harbin Makka a cikin hudu ba da yake ba da shawara kun san a goma karshe na Ramadan ana so mutum yawaita ibada musamman ma a dare ruwan tun daga daren ishirin har zuwa daren ƙarshe na ramadan don mutum ya dace da ni daren lalatul qadr to sai ba da shawara yace in mutum yana da dubara in aka ce an shiga goma ƙarshen ramadan kuma goma ƙarshen ramadan wa ba sai ranar ishirin da ɗaya ba a in aka ce yau mun kai azumi ishirin da daddaren an shiga goma ƙarshe tunda wannan daren shine daren ishirin da ɗaya to yace mutum a kullum da daddaren ka karanta kuruwar lahu sau uku saboda ni za a baka ladan ka baka sarki alkur'ani in ya dace dare da tilkalin za ka samu ladan sauka da tsawon shekara tamanin da uku da hudu a ga falala ce ya ce kuma ya ka zo ka sake karanta kuruwar lahu sau goma da a gina ma gida ka ta fara gida aljanna ya ce to in ya dace da dare da tilkalin za a gina ma gidajen wannan na kwatankwacin shekara tamanin da uku da wata hudu. Ina kaga a dararen duk in kari wata kake yi ka gani tabbas ka je ka gina gidaje kuma tabbas za ka samu ladan sauka alkur'ani a daren da shekara saboda shi daren da shekara man Allah ce khairu min alf shahr idan Allah ma dace ka dace da daren da shekara kana aikata wata ibada to da za a samu wani ya kamo ka alada to sai shi yayi shekara 83 yana aikata wannan ibada zai kamo ka to kaga in kai wannan zaka samu wannan falala a gurguje mu je suratul falaq
Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
yawa in muka lura suratul ikhlas da suratul falak da suratul nas suna fara ne da qul qul yasa surar da suka fara da qul qul a farkon sa qur'ani guda biyar ne ta farko suratul jin qul uhiya ilayya ta biyu suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun ta uku suratul ikhlas qul huwallahu ahad ta hudu suratul falak qul a'udhu birabbil falak ta biyar qul a'udhu birabbin nas wannan kana ya samu a Qur'ani misali alhamdu su wanda take wara da alhamdu a Qur'ani su ma guda biyar ne ta farko suratul fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin ta biyu suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun na uku suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja na hudu sauti saba alhamdulillah alhamdulillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa al-hakimul khabir tabiya sauti fatiha su wannan ajiyar suke da saba da fatiha alhamdulillah fatir samawati a rasu biyan ne aje in ka dauki masu hana da alif lam mim su kuma guda shida ne bi a jere hudu su ma a jere biyan a jere sauti bakara alif lam mim zalika kitabu la raiba fihi Suratul Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ta uku Suratul Ankabut Alif Lam Mim Hasiban nas an yudrak. Ta hudu Suratul Rum Alif Lam Mim Ghulibatur Rum. Ta biyar Suratul Luqman Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Ta karshe Suratul Sajda Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. An ka dauki hami su kuma hami su ma guda ne guda bakwai ne ta farko sura hafir hami tanzil kitabi tanzil kitabi la ilaha illa allah ta biyu sura fusilat tanzilu min arrahman rahim ta uku sura shura hami ayin tinqaf ta hudu sura zuhur hami wal kitabi mubin inna ja'alna qur'anan arabiyyan ta biyar sura dukhan hami wani kitabin mubin ta shida sota jasiya halin tanzil kitabin min Allah aziz ali tanzil kitabin min Allah aziz ali ta bakwai halin tanzil kitabi sota habab har su ma guda nawa guda bakwai masu fara da tsarkake Allah sabbaha da yusabbihu da sabbi su ma kusan guda bakwai na farko akwai subhanallahi asra tsarkakewa ce akwai sabba guda uku sabba a sojin hadith sabba da ila mafi samawa da wal'ad akwai sabba a sojin hashir sabba da ila mafi samawa da mafi al'ad da wal'ad da sabba a sojin sabba sabba da ila mafi samawa da wal'ad wa mafi al'ad da wal'ad da akwai kuma yusafiru biyu yusafiru da ila mafi samawa da mafi al'ad da malikin kudusi al'adin da lafiya sojin juma'a yusafiru da ila mafi samawa da وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سلمي تغاو سي سبح اسم ربك الأعلى ما تبارى إنا سما بدوين إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أعطيناك الكوثر وأنا على سبيل المثال to su ma na masara ne da kulkul Allah ce alfalak abin da yake da alfalak shine safiya wasu malamai kuma suka ce halitta da ana bisa farikul haddi wanda ya halitti kwaya ko kuma wanda yake tsaga kwaya ya fito shuka daga cikinta yana al'ala ko ya dauki halitta ko da gini safiya kun ka ce ya kai wannan manzo annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a uzu ina neman tsari bi rabbil falak da ubangijin safiya yana ina neman tsari a wurin ubangijin safiya yana shi yake nema ya tsare ubangijin safiya wanda yake zuwa da hasken safiya daga mi Allah zai tsare zai tsare ka kace min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta masu sharri saboda in kace daga sharrin abin da Allah ya halitta to ai halittun Allah ya yi kuri a cikin halittun Allah akwai da wasu sharri wasu da sharri kwata-kwata akwai saboda su alkhairi ne tsantsa kamar mala'iku babu shari'a ta tare da su annabawa da manzanni babu shari'a ta tare da su kuma su halittar Allah ne to ka wannan sun wuta kuma daga ciki akwai kuma wanda su kuma halittun sharri ne tsantsa su wanda ka ga wancan alkhairi ne tsantsa ko to kuma akwai wanda sharri ne tsantsa kamar mu shedan shedan sharri ne shi tsantsa to kuma daga cikin halittun Allah akwai wanda sun gauraya akwai sharri akwai alkhairi kenan sun sun sauran mutane kaga mu mutane muna da bangare biyu bangaren alkhairi da sharri sauran halittu to anan sharrin wa kake neman Allah ya tsare ka ni kace a cikin halittun Allah masu sharri to Allah ya tsare ka daga sharrin halittunsa wanda suke da sharri wannan halittun mutane ne aljannu ne dabbobi ne komai ya shiga duka kirayatun na Allah in dai yana da sharri to Allah ya tsare ka daga mal shi daga sharrin shi to kago wannan neman tsare ne a dunkule komai ya shigo mahasada abokan adawa abokan gaba sharrin matsafa da 'yan tsubu duk wani mai shari ya shigo cikin nan saboda ka ce duk wani mai shari Allah tsare ka daga sharri ko yi na gaba kuma ka ce wa mai sharri ghasiqin kuma Allah ana neman tsarin dare idan waqaf idan ya shigo dare idan ya shigo duhu ya lullube shi akwai abubuwa da suke faruwa na shari na farko dai akwai dabbobin da ya da daddare suke mutuwa masu cutarwa da daddare akwai wanda ya dare suke sata suke fashi suke fashe-fashe su shiga su dirawan gidajen mutane ko shagunan su su kwashe musu kaya to duk wani wanda shi sharrin shi da yayi da daddare to Allah ya tsare ka daga sharrin shi yasa kace sharrin dare idan ya gabato ma'ana duk wani abu da yake faruwa na sharri da daddare to Allah ka kare shi kaga wanda yake tsoron barawo da wane ne in kai wannan duka shigo amma ba ka ji ba an ce sharrin dare ba yayi sun shigo bace tun da mu muna da falaki gidana ma bari mu bar shi a buɗe hoto na ma ba yayi na sa ba an ci bar ba ka kulle gidanka ka sa kuroshe ka sa kadena motan ka ka sa antibar kuma ka karanta falaki to Allah zai kare shagon ka ka sa kadena ka karanta falaki Allah zai kare amma ka bar shagon ka a buɗe ko ka bar motan ka kace ma ba ya ka kulle ba ma hakan ma ban tana ka sa antibar ba ko kuma kace a kai ku saboda imani ma bar kilan ma ka bashi a jiki kaga za ta matsala kenan anan kai addu'a kuma kai riko da sabari saboda ai wata ran kana iya daukan duk matakin kuma a zo a saka ko to shi wannan daukan matakin ba shi yake kariya ba in ka dauka kuma sai ka hada da Allah saboda yanzu ni gani ke a ni yanzu mutu na na sami antibol na sa shi cikin ƙurya na sa wane ne wane ne gani ke wannan kadai zai bayar halarto da Allah kuma akan shi a shi wannan in ka nemi tsarin duk iya kokarin da zaka kai a matsayin kamar mutum duk wasu wayan da zaka dauka na tsare kanka to kuma wannan ba zai kare ka ba sai Allah ya kare to kare Allah shine yake nemi tsare to kuma yake dauki matakin to sai Allah tsare to kuma kace wa min sharrin nafasati fil uqad kuma Allah ina neman ka tsare daga sharrin annafasati mata masu yin tofi fil uqad a kulli ma'ana ana ne ka tsare daga sharrin bokaye da matsafa da ƴan tsubu da makamantansu kuma nan abin da yasa aka ce annafasat saboda a lokacin a jahiliya mata su suka fi yawaita wannan dan ka wani an ce annafasat ya ce to su maza sun mutu boka yake a nan an yi aiki ne da majority majoritan su a lokacin manzo Allah ma sai yin wannan kullakullan da tsubba-tsubban duka mata ne to amma kuma ya hada duk wanda yake wannan aikin kuma abin da yasa aka ce fil uqad saboda a lokacin zaka ga in za ma mutum tsayi ko wani su dabaru wani kulumboto duk wani abu da za a ma mutum na cutarwa to za a zo ne a samu wani zare ko na lilo ko na wani iri ne ana karanta wasu wurigi na shirka ko suna aljani ana tofa ana kulliya ana tofa shine Allah ta fil uqat ma'ana zare ne za a samu ana tofa makircin da za a kuma ana kulliya ana kulliya ana kulliya to sai kace Allah tsare ka daga sharrin masu tofi a kulli ma'ana duk wani boka duk wani matsahi duk wani wanda yake ne ke da suna matsahi na Allah kare ka ma'ana da wani zai yi haɗa baki da wani boka amma magani musamman yanzu a zamanin nan baka zama haka kawai ka ce a kai shikenan baka da abokin gaba baka da abokin a mutane yanzu duk yadda ka rena kanka wallahi wani shi kai ka hana shi wuce kuma shi wani kawai so yake ka ka ta gayyara ka wulakanta ya ganka tsakiyar rana ya ga asirin ka so ne to kenan dole sai kana neman tsarin Allah ko da za a je a yi tsayin a yi bokancin a yi siddabarin to in kana karanta wannan Allah zai kare ka to Allah ya kare ka daga sharrin bokaye musamman wanda Allah ya jarabce su da mata kaga da mata da suka kasuwanci solin bokaye kai yanzu kana nan kana neman abinci kai kuma kana nan ana ana ana nan za a yi za a kai ka wajen boka kuma abin da zai baka mamaki me yasa kuka ga mafi yawanci in aka zo aka yi tsayi ya fi kama maza akan mata saboda maza sun fi sakaki na farko da addinin da koyan addinin da yin zikirori yanzu ku diba muka yi sallawa wani bai iya zama bayan sallah ya azkarin da ake bayan sallah to kai yanzu wanda bai yin azkar ba da sallah kana tsammani zai iya zikirin safiya da marici in yi shiga in yi zo shiga gida zai yi zikirin shiga gida in yi zo guda zai yi in yi zo kwanci zai yi in ya tashi zai yi kafin arwalla yayi bayan arwalla yayi shiga ban daki yayi bayan ya huto yi yayin sa kaya yi yayin cire kaya yi muka ce kana neman tsarin Allah kuma baka karatun Qur'ani to sai Allah zai tsare ka wa min sharri hasidin idza hasad kun ga babban duka a cikin sharri babu sharrin da kai hasada saboda in aka samu hasada komai na iya biyo baya in akwai hasada to ana iya hada baki da mutum a kashe ka ana iya hada baki da mutum a haukata ka ana iya hada baki da mutum duk wata cutarwa da kuka sani ana iya masa saboda hasada shi yasa hasada mummuna cuta ce kuma dole mutum ka ringa neman tsarin Allah daga sharrin hasada kuma da sharrin mahasada kai kakka ma wani kuma Allah tsare ka daga sharrin mahasada amma kaka ce Allah ka kare ni kan na zaman to bane da mahasadi ba roƙa Allah tsare ka kaka zama baka da mahasadi saboda in dai Allah zai ma wata falala wata baiwa wata ni'ima dole ka samu mahasadi kuma ko mun karancin wannan falala da Allah ma ya kasa maka saboda in ka ce Allah ni ina so kai da zaman to ina da ni ya zaman to banne da wani mahasadi to ma'ana so kake ka zaman to koma bai a cikin mutane wanda baka da komi ban zama a mahasada a'a Allah ka kare ni daga sharrin masara ka ɗaukaka ni saboda in Allah ma ɗaukaka ko ta iya zai za gaba da masara to kai abin da kake roƙa sharrin shi Allah ya tsare ka daga sharrin shi amma ba dan wai kai kai ya sa ka zama to kai baka da masari ko kai ba kai yi ba in kuma kake son haka to za ka zama to koma bayani baka da komi ba da tana amma hasara kuma abin da yake da hasara shine tamanni zawalin ni'imati alal masu ka ringa fatar gushewar wata ni'ima da Allah ya ma wani wanda kake ma hasara kuɗi ne Allah bashi mulki ne Allah bashi karɓuwa ne Allah bashi duk wani abu da muka sani na falala da Allah zai iya ba ma mutum sai ka ringa ganin hasada kamar ka ringa ganin wannan ba shi ne dace da wannan ba ko Allah ka amshe kayan ka shi yasa hasada kala uku ce wanda ta kuma muni ka ringa ma mutum hasada Allah ya amshi wannan abun ya ruguza ta ya kwace ta ba tare da kai kana bukata ba ma'ana shi wannan baiwa da Allah ba shi ko gani kake bai cancanta ba ko Allah ka amshe ka amshe ta daga wajen shi kwata kwata kuma shi ba shi bane yake bukata ba shi ko burin shi ko Allah ya amshe wannan baiwa da ya ba ma wannan ba wai shi a bashi ba to wannan tafi mu ma'ana wannan falalar da Allah ya bashi ya amshe na biyu Allah ya amshe min ya baka kenan shi ba shi bai cancanta da ita ba ni na cancanta to a amshi tashin a bani shi ya zama to bai da na uku kuma shine Allah ya baka kwatankwacin abin da Allah ya bashi ba tare da an amshe mai ba tashin ba ko an rage mai ta ba a irin tashi to ita kuma wannan ta uku ta halatta amma a guri guda biyu ita ce ake ce a rage ba kai fatan Allah ya baka wani abu da ya ba ma wani kwatankwacin irin wannan abu to ita ma manzo Allah ce bai halatta kama mutum hasara ya abu biyu na farko Allah ya ba ma wani dukiya ya bashi arziki kuma yana amfani da wannan dukiyar tashi wajen taimakawa mutane duk wani aikin alheri in ya taso su ne a kan gaba gina makaranta gina masallaci taimakon marayu taimakon talakawa ko ni aikin alheri suna kan gaba su je likita wanda ba su da wanda suke da ordonance suka ga da biya a biya musu a je gidan kasu wanda ba su shiga ne sa aka kulle su a biya musu duk wani aikin alheri a je gidan marayu a ɗauki ɗauyin su duk wani aikin alheri daga wannan ba Allah shi kullum duke shi a cikin taimakon mutane daga ce ya Allah ya halatta ka ce Allah ka bani dukiya irin ta wani dan nima in kwatankwacin aiki da yake irin wannan kaga ana fatan da kake saboda kaga yana aikin alheri ne ko to sai kake buri da fatan kai ma Allah ya baka irin dukiyar da Allah ya bashi dan kai aikin alheri amma haka zo kace da Allah ka bani dukiya ne ta bariyar dukiyar ta aikin alheri ne ko nan misali kace ba yake da suna dangwace yanzu kun ga shi dangwace babban damuwar shi akwai lokacin da naira ta kare aka ce ya zama na biyu hankalin shi ya tashi yanzu kuma haira shi an zo an ce ya zama to na daya kusan akwai wani abu ma mutane jiya ba sani ba kusan a kan abokin ɗan takarar dangote wanda suke kwanciyar su wajen harkar sana'a wani abubuwan da ke kera akwai abu sama da siyaka rabi gowa ka san duk abin da yake kera da shinkawa da suka yi da wani ne duka shi ma na yi wallahi nan da shekara biyu akwai lokacin da gowa yace zai kai yadda suka rinshi azumi dan talaka ta samu shi haske wallahi dan waje kai shi kara ce dan me yasa ma'ana su dukiyar su ba ta taimakon mutane bane ba kawai a rinka lissawa su a duniya shine na daya shi yanzu alfahari ne da afirka shine na daya amma ka je ka diba kano kaga dan kano ne mu talakawa ne suke mutuwa da wannan da yunwa yanzu kaga dan wata wannan halin da aka shiga na tsananin rayuwa shi kan shi ya kamata a ce ya gudu duk gidauniya wanda ake taimaka wa mutane ake ci da mutane amma ka taɓa yin wannan su kullum kuɗin su kawai da kai an ce shine na daya a duniya kaza da kaza to kaga kai wata irin wannan kuɗin a yi ta tara amma ba a taimaka mutane kenan na gaba hasada ta biyu idan ka ga mutum Allah ya ba shi alƙur'ani ilimi na addini yana karantar da mutane kullum ka gani ba da dalilin shi daga ina kake ina zuwa kawai karantar da mutane a tura mutane kan hanyar da Allah da manzon sa ce su daga ce to ya Allah ni maka bani ilimi irin na wani da irin da ayyuka da yake yi na faɗakar da mutane da wa'azantar da mutane da tura mutane kan tafarkin da Allah da manzon sa suke so yanzu misali kamar su yana yin sallah a maka haram maka alamima wani karatu irin na sulays ko ba ma ban sha ba ma a haram maka ko a goma ka rinka sha Allah ya baka karatu da zaƙin murya irin na sulays wannan kenan kenan hasada wani abu dan haka mutum kada ku so ka hasada kuma dole ka ga yana ma mutum wani hasada to kamar yana kalubalanta Allah ne Allah ya ba ma wani falala sai kake ganin kamar kana so ka ce Allah wane ka ba shi kaza bai dace ba shi Allah shi yake raba falalar shi ga wanne su in Allah kaga ba ma wani abu kai ma ka roƙa ba ka me zaka ma wani hasada inda shi ne akwai ne kuma abin shi zai kariya kuma na biyu mutane abin da ba sani ba wallahi kaga Allah ya ba ma wani abu ya ba shi wani abu to baka san ma me Allah kuma ya amsa mishi wannan shi ne abin da ba sani ba sai kana ganin wani Allah ya ba shi kuɗi kuma ta ya dora shi ya gama shi larura rashin lafiya kullum kuɗin a daifan sun cin magani yake da yau to ga cewa na Allah barki da kuma babu da kai kuma yanzu Allah baka lafiya kuma babu kuɗi kenan ka gani shi yanzu kai Allah baka lafiya babu kuɗi shi kuma yanzu Allah ba shi ne kuɗin kuma babu lafiya to haka ne in Allah ya amshe ma wani in ya ba ma wannan wani abu kuma sai dora wani abu to kai ma haka ne kai yanzu kake ganin Allah da baka komi ba dan baka da kuɗi ba to shi kuma wannan mai kuɗin duk kuɗin da gare shi in ka je ka tarra shi shi ɗaya yana da ciwon zuciya yana da diabetes yana da ilisar yana da kun kaji cututtuka ana zana mafi inda ka yi da shi ke nan ya maka ta tashi to dan wani cutar baka da kuɗin maganin da zaka sha to shi yasa aka ce kenan duk wanda kaga Allah ya ba shi wani abu to baka san me Allah ya hana mishi ko ya ga mishi me ya ba shi wani abu sai kenan na biyu wata abin da kaga Allah ya ba ma mutum to kai ma ka roki Allah in kaga ma Allah ya bada sai ka ce to ni ma Allah ka bani dan Allah ba marubuci bane ba irin ba irin dan adam bane ba marubuci bane kuma shi fa lallashi ba ta kariya kuma kaga Allah ya ba mutane da yawa domin zai ana ka roƙe shi kuma ka roƙe shi yana jin yana ganin ka kuma hasada dan mutum munin hasada ne ta kawo da ƙarshe hasada ita ce sabon Allah da aka fara yi a sama kuma ita ce sabon Allah da aka fara yi a doron duniya kun san me yasa iblis yake ma annabi Adam sujada hasada ce saboda ni Allah ya ce amma annabi Adam sujada shi kuma yake mai sujada da aka tambaye shi me yasa yace ana khairun minhu ni ai na fi shi yace khalaqtani min nar ni da wuta ka ka halice ni wa khalaqtahu min tin shi kuma da laka da kasa ka halice shi idan ka ga anan abin da ya hana shi gani ki me yasa za a tashi ne mai sujjada yana ganin ya fi shi hasada ta sa mushi yayi girman kai sai ya kima annaba da sujjada dalilin wannan yasa Allah ya tsine mushi koyo shi kaga shine sunan sabon Allah na warko kenan a duniya kuma ayan annabi adam guda biyu da Allah ya bamu labari a cikin suratul maida wato da alaihi nabi abu ne adam bil haqq da suka gabatar da aiki na neman kusanci ga Allah Allah ya amshi na daya na din ba amsa ba to sai wanda ba amshi ba aikin nashi sai ya ma wancan hasara me yasa za a amshi aikin shi shi ba amsa ba yace to la aqtulan lak ya mace ai ba shi bane yasa aka amsa mishi ba Allah ne amsa kuma shi ya zo da sharadin amsa aikin ne yayi dan Allah kai kuma kai ba dan Allah ba yace ne inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin kai baka sa tsoron Allah ba cikin yin abin haka ni kuma na sa tsoron Allah ya mai wa'azi amma ya da shi kashi saboda hasada me yasa za a amshi aikin shi ni ba amshi nawa to shi yasa hasada mummunan ciwo ne kuma sharrin ma hasadi malamai suka ce in ma hasadi tashin hasada komai yana iya ma shi yasa kace kullun ka ringa neman tsaron Allah daga sharrin ma hasadi na ƙarshe sotin nasu bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس suratul nas annas mutane na mutane ake yi Allah ce bayan bismillahir rahmanir rahim kun ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbin nasi da ubangijin mutane ina neman ubangijin mutane ya tsare ya tsare malikin nasi haka ina neman tsari a wajen mamallakin mutane ilahin nasi haka ina neman tsari a wajen abun bautar mutane idan nan mutum ya yi tawassali ne da sunayen Allah guda uku na farko ar-rabb na biyu al-malik na uku al-ilah ma'ana ina neman tsari a wajen ubangijin mutane ar-rabb abu uku ne al-khaliq mahalici al-malik mai mulki al-mudabbir mai gudanar da lamura Ina ina neman tsari a wajen ubangijin mutane mahalicinsu wanda ya halice su ya samar da su daga babu malikin nasu mamallakin mutane shekin mulkin mutane su mutanen mulkin sa ne nasa ne ilahin nasi kuma shine abun bautar mutane abun bautar su da gaskiya ba su da wani abun bauta ne cancanta su bauta masa in ba Allah ba to da kai amfani da wannan sunan guda uku daga ne Allah zai tsare ka sai ka ce min sharril waswasi daga sharrin mai sanya waswasi alkanna wanda yake ɓuya shi ne shidan alwaswas ma'anar waswasi wanda zai zo ya ringa saƙa ma ya ringa raya ma ya ringa ƙawata ma miyagun ayyuka a sura mai kyau ma'ana aikin sabo zai zo ringa saƙa ma a zuciya ka ya ringa nuna ma wannan abin yana da kyau wannan akwai jin daɗi akwai samun hutu akwai samun raha akwai samun eh ta ƙawata ma mummunan abu a sura mai kyau dan dan kai haka ukwantarar kai suran ma kuma abu mai kyau a fuska mara kyau da nuna ma kai wannan abin wahala ce bata lokaci ne kaza da kaza kaza da kaza misali zan ba shi dan in kana so kai aikin alheri ko kai sadaka ko ka taimaki dan uwanka musulmi da dukiya sai zo ka ce ma a'a yanzu in ka bashi wa tayu talauci idan ka bashi ka taimake shi ta yi yanzu wannan ɗan abin da kake ne ka bashi ma ko ka tallafa min ko ka agaza ni a rayuwa ta yi yanzu yi ka kuɗi idan ka bashi kaza da kaza kawai zo rinka saka ma abubuwan a ranka dan ka kai wannan ayyar alheri amma kuma an harka shahudi ya cewa in makaɗa ne da maraya da yan kokowa zai ce a nan kuma ya rinka ko ya rinka ce ma ka bada ka bada ka bada sai Allah ya ce ashaytanu yukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shi yasa waswasin da ake zance nan ya ringa saƙa ma miyagun ayyuka a sura mai kyau kuma ayyuka kyawawa a sura mara kyau to ka nemi tsarin Allah kada shi dan ya zo ringa saƙa ma miyagun ayyuka shi yasa wani zubin zaka mutum yana kai matakin da har shi dan yana yin saƙa mai a ran shi su kai in ya ba akwai Allah nan sai ga mutum shi ɗaya shi dan ya zo yana samu an ya ba akwai Allah ba ya an ya ba tashi kiyama nan akwai da sai ka wasu abubuwa ne wanda in zaka waɗe su a baki ma kana iya kafarta amma yake dan ya zo ringa saƙa masu a ranka to me maganin wannan Allah ce alhannas mai ɓuya ma'ana sharrin mai sanya ma wasu wace mai ɓuya ku to ana abin da ake ni alhannas idan ka zamanto kana ambatan Allah shi dan zai ringa ɓuya zai ringa jan jikin shi da gare ka zai ringa nesa da kai ba zo bai na saka ma miyagun ayyuka idan kana ambatan Allah shine alhannas amma in ya zamanto baka ambatan Allah to wannan kullun zai zo na saka ma miyagun ayyuka yasa manzo Allah ba da labari ambatan Allah ko da kiran sallah ake shi dan daga an ware kiran sallah gudu yake sai an ida dawo kuma ka zo ka kare kama ya gudu sai an ida dawo yasa za ku ga a ta masu yin rukuya idan mutum yana da aljanni na mutum ko mace an zo rukuya da an ware kiran sallah ga mutum ya rike saboda shi dan zafin kiran sallah to shi yasa ambatan Allah ana abin da yake duk wanda yake yawan ambatan Allah karatu Qur'ani ambatan Allah bayan salloli ambatan Allah na shiga gida da wuta da sauransu to sai dan baka samu yana yawan sami saka ne miyagun ayyuka a shi yanzu mutane da kuke gani wani yake kisan kai shi dan ne zai saka ne za ka ga wani ya ma laihin da bai saka kara ba barantana ya karya ba amma shi dan ya sama ko ka je ka kashe shi to ka wannan muna abu ne zai saka ma wani ya saka ma ka je ka sha giya wani ya saka ma ka je ka yi zina wani ya saka ma ka ci mutunci iyayenka wata ran zuwa yan suna ma haɗa shi ɗin yanzu wani ni wannan tsohon ma ya dame ni ba an gallama mu an an an dame ni a gidan nan ni kaza da kaza wata zai zai saka ma wasu maganganun ma da za ka haɗe su ba ana ma haɗa ka ce wallahi ni ko an takura ma a gidan nan ni kaza da kaza ni wallahi abin wata ran tun yana saka ma ta ne kaga mutum ya kai ma har da baki na fasa sai kaga mutum har ya kai na sa ta sare iyayen shi kaga wannan duk mu- mummuna abu ne da zai wurin da saka ba to aka ce hanyar da zaka kiyaye kanka shine ka zama to kana ambatan Allah ambatan Allah kuma anan shine mi da ambatan Allah da manzon Allah ya koya musamman na lokuta daban-daban amma misali bayan sallar farilla kuma yi da sallar farilla za ka tsaya kai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah kai qur'an la falaki da nasi da ayatul kursi haka ambatan Allah azkaru sabai wal masa shiga gida da huta kafin a rola kuma ka ware wani lokaci a yinin ka da dare ko da minti 15 ne ko 30 ka rinka karanta Qur'ani to insha Allah Allah zai kare ka daga yawan waswasi hatta yawan waswasi da zaka mutun yana samun kanshi yayin da ka zo yin sallah ni raka ta nace miki ni ina da arwalla da na shigo sallar nan da kai da arwalla ni arwalla an yi ba ta kare ba da sauransu duk yin shi yawan ambatan Allah ne kuma kana yawan ambatan Allah to Allah zai kare ka allazi wasu fi sudurin nas Allah ta shi wanda yake yin waswasi a cikin kiraye as-sudur watirin jam'i ne na as-sadr kenan sudur ne na watirin kenan sudur jam'i ne amma nan sudur din da aka ce abin da ake yi zuciya zakata saboda ai zuciya a cikin kirji take ma'ana wanda yake yin wasu yake sanya waswasi a cikin zakatan mutane zai zo da saka musu a cikin zakatansu Allah kuma ya ce min al-jinnati wan nas kuma wannan shedanin mai tsara mai sanya ma wasu wajen miyagun ayyuka ko ya hana ka aikata kyawawan ayyuka minar jinnati ana samu daga cikin aljanu wannan ta ana samu a cikin mutane ma'ana shi shedanci ana samu a cikin mutane ana samu shi a cikin mutane shi sai Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni Allah sun yama annaba suna da makiya daga cikin aljanu da mutane to a cikin mutane ma akwai wayanda suke shi shidan na aljani wasu wasu da zai sama a cikin zuciya ne zai sama ya nuna ma mummunan abu a sura mai kyau ko abu mai kyau a sura mara kyau shi mummunan abu a sura mai kyau dan kai dan ya san kai zaka halaka mai kyau kuma ya sama a sura mara kyau dan kar kai saboda ni ya san in ba kai ba za ka yi asara samun wannan ladan in kuma na wajibi ne kuma akwai alhaki a kanka to shi kuma na mutum wa wani wasu wasu ne zai ma shi ne na mutum shi kuma yana iya zuwa yana kama wasu tunani da wasu ide na banza da bai ce ma kaza da kaza da kaza yanzu wani in ka gamu da shitanin mutum yanzu nan wannan karatun da muke bayan la'asar wa wani yanzu inda azu ka iya sallar la'asar ya ce wani ya ce wani kaso mutum ina mu je fara ko wani ne ka ce akwai kaso da ake masallaci a bakin mada Allah kaza da kaza da kaza ai akwai kaza da kaza da kaza ai to shi ne jin ka shi ke na kaga jin ka akwai mutanen da in za ka yi aikin alheri in ranka ya ce a bakin mara makaranta ce tun muna yayin da ake zuwa makaranta tun a yayin da ake zuwa makaranta kaza da kaza ko yanzu kai kullum ka je makaranta ka ɗauki mana ko zama ko ɗan hutu ka ɗauka kaza da kaza ma'ana zai ringa ko da maganganu ya hana ka aikin alheri in ya ga za ka je wajen aikin alheri ya hana ka shi kuma aikin shefi takana ta kano zai taso zai same ka wani zo akwai kaza akwai shu akwai picnic akwai sofi akwai kaza kawai zo jaka ka gabar da ka to shi yasa shi shedanin mutum ma har ya fina aljani hadari saboda shi na shi na aljani azuce ne zai ringa saka ma to kuma kana iya tunkuɗe wannan abin kai banza ka shiga wani tunani daban ma ka nemi tsarin Allah ka ta'udu amma shi kuma na mutum wani da kai da yaji ma na iya zuwa jaka ba da ka iya kawai jaka wajen sabo Allah to shi yasa aka ce minal jinnati wan nas masu sanya wasu wasu masu batarwa daga cikin mutane da aljanu duka Allah ka tsare ni sharri sai na ƙarshe ƙuruwar lau da farki da nasu maza Allah ya koya mana a wasu kare ɗin da za mu rinne da su don Allah ya kare mu daga ciki akwai zikirin safiya da marci yan bokatun da matan ya jisuwa maza Allah ce duk wanda ya karanta ƙuruwar lau su uku da saye so falaki su uku da saye nasu su uku da saye Allah zai kare daga sharrin wannan yinin gaba kiɗa sharrin wannan yinin duk wani abu na wannan yinin Allah zai kare ka haka da mareci in ka karanta ruwan da uku da mareci falaki uku da mareci nasu uku da mareci Allah zai kare ka daga sharrin wannan daren har zuwa washe gari da haka mulki azkaru saba anan shine bayan asubahi sai sa malamai suka ce zai ga mutum wani bayan sallah asuba a kawai ya gudu qur'ani yana karanta ba ka kaso ba ka fara yin zikirin safe shi saboda yana da lokaci kafin qur'ani ai bai da lokaci ko da yaushe kana yi amma shi zikirin safiya daga bayan asuba kafin rana ta hudu shine lokacin shi sai da irin mutum misali ya makara ne bai tashi ba rana ta hudu to bayan ka tashi kana yi amma asali lokacin da ake yi shi bayan asuba kafin rana ta hudu idan kana yin azkar sabah in ka ida an kana so kai kafin qur'ani kama kuma sai kai na ta shi kuma bayan la'asar ake yin shi kafin rana ta fada daga bayan la'asar zuwa kafin rana ta fada shi ne lokacin shi ne baka samu ba kai ba to kana yin bayan magariba ko bayan shi amma da lokacin da ake so asali kai daga bayan la'asar wannan yan tarba din har zuwa lokacin da za a kira sallar tarba to kaga in kullum mutum ya saba maka shi koron lawo uku falaki uku nasi uku da sahi da malaci to Allah zai kare ka daga dukkan wannan shari sai na biyu bayan sallolin farillai bayan asubahi da bayan ah, asuba ana so ka karanta ƙuron lawo uku falaki uku nasi uku kai magarba nake so ci asuba da magarba asuba da magarba shine za a turwa kuwa turwa kuwa turwa kuwa asuba ƙuron lawo uku falaki uku nasi uku magarba ƙuron lawo uku falaki uku nasi uku in yaso azhar la'asar isha'i su ɗaya ake yi ƙuron lawo ɗaya falaki ɗaya nasi ɗaya wannan bayan salolin farallai sai na gaba in ka zo kwanciya ana so ka haɗa hannayenka haka ka karanta ƙurwan nawo daga farko ƙarshe ka tofa a hannu ka karanta falaki daga farko ƙarshe ka tofa ka karanta nasi daga farko ƙarshe ka tofa manzala ce ka shaye jikinka tun daga kai za ka haro har zuwa duk inda hannunka zai iya tabawa a jikinka kuma ka sake yi ƙurwan nawo ka tofa falaki ka tofa nasi ka tofa ka sake yi ka sake haso amma mu abinda mutane suke yi wani in yazo ruwan la'ukun duka zai tofa a hannu daya falaki ya tofa duka nasi ya tofa in shaha daya ba haka ake ba yadda manzo Allah yake so uku yake ruwan lawo ya tofa falaki ya tofa nasi ya tofa sai ya shaye jikin shi duka ya sake ruwan lawo ya tofa falaki ya tofa nasi ya tofa sai ya shaye jikin shi duka ruwan lawo ya tofa falaki ya tofa nasi ya tofa sai ya shaye duka jikin shi wannan kai Allah zai tsare ka daga sharrin wannan dare saboda kun san musamman bokaye akwai wanda in za a ma in za a yi tsayi ko wani abu sai ake abari ya zo kwanciya in baka yi wannan azkar din duk wani bala'i shi yasa zaka ga wani daga tashi daga bacci ya tashi da ciwo ko ya tashi da wani bala'i ko na abu saboda ni in dai ka zo kwanciya baka yi wannan ba to ana ake samun dama akan ka saboda su masharanta kullun ana dako ne yanzu ko aljani aka tura dan ya shiga jikin ka ya ringa cutar da kai in misali ya je da rana da sai an ce kai zikirin sahiya ko kai zikirin ban sallah da mare sai kai wannan a ce to a bar shi mu gani in ya zo kwanciya kawai in ya zaka zai ha ko me mun mu yanzu Allah ya jarabce mu yanzu mafi yawancin mu muka zo kwanciya zaka mutum da saulana da nadari ko kana rezo kana rezo su su wanda kanka kowa ko kana kallo wanda in zaka yi da nadan nan naka in ka zo kwanci ka fara yin azkar din naka yaso ko da nadan nan zaka saboda mafi yawanci wani daga da nadan ne yake mace ya warka ka ga wani connection din shi mu a buɗe wani ma a kan sallon ma ya kwanta da sani kaga baka yi ba azkar ba shi dan yayo da riga kenan da haka gwanda ma ka fara yin azkar din yaso in da nadan nan kama zaka yi kallon ka zaka yi hira ka zaka komi zaka yi ya biyo baya kenan wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan in yaso kuma sai a ƙara da ayatul kursi zikirin sahiya da maricin zaka karanta ayatul kursi so daya na maricin so daya bayan salolin farallai duka shi ma so daya saboda ni ita ayatul kursi tana kare ka ne ga sharrin aljani duk wani shan kangaranci na aljani Allah zai kare ka daga sharrin aljani idan da haka yi kokari wannan surori mu ringa karanta su kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga dukkan shari na zahiri da batini kuma Allah ya kare mu daga dukkan sharrin wanda suke son su ga mun tozarta ko mun wulakanta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu da laifukan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana kyawun ayyukan mu Allah ta'ala wannan arziki alba mana san ya dake ma gafara tarwa a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon da ayi raba a cikin wata Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin wanda yake amsa musu addu'o'in sa a wannan wata ya sanya mu cikin bukatocin sa na duniya da lahira a wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana damoyin mu ya yassare mana al'amur marasa lafiyar mu ya lafiya wanda suka gidan gaskiya an gansu roƙon subhanahu wataala ya raya mun ci mai sami kyakkyawan ƙarshe da imani na roƙon Allah subhanahu wa duk muka taru a masallaci wannan mu ya bukatun sa kuma sani muna roƙon biya ma kowa bukatar alheri muna roƙon Allah subhanahu wa yadda ya hada mu a wannan masallaci ya hada mu aljanna firdausi ga baki daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرج همومنا ونفسنا وقد ديوننا واشفانا وآت مبتلى وارحم موتانا ويسر أمورنا وقد هوائجنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين